أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تغزهم أزا فلا تحجل عليهم إن إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara mu a markas ahli sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna laraba 28 ga wata na Ramadan hijira shekarar 1444 wanda ya dace da 19 ga wata na 2023 ajiya muna cikin tafsirin suratul waqi'a mun tsaya aya ta 74 ne ko? daga 74 insha Allah za mu tashi aya ta 75 a yau insha Allah kahin nan tambayoyi ta harko akwai wata bayar Allah irin masu bin ta hanyar sadarwa daga italy take ce mana daga italy tana bi ta yi maganar addu'a da aka faɗi ta ranar ana yi ne sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku kuma a yana ake yin ta a da da muka karanta wadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga ubangiji mana ya ga Allah a cikin mulki bayan ƙare munajati bayan ƙare tattaunawa Allah subhanahu wata'ala ya ce manzan Allah ya kai roƙi abin da kai addu'a mana kai roƙo wanda annabi bai san ba abin da zai roƙa Allah subhanahu wata'ala ya lakanta mai addu'ar da ya kamata yi wanda wani addu'ar ce yi ta a dubar salawat ƙarshen sallah wanda cewa bayan haka annabi ya ce wannan moliki moliki na gaskiya ne wannan addu'a koye ta mu ma mu karantar da ita ita ce lafazin da muka karanta lafazin na cikin sunan tirmizi اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك a masu abin group hanyar sadarwa a cikin abin facebook mal hassan ya rubuta ta bayan a cikin bidiyo kin mutum ya nema zai iya samu na abin da yake rubuta ta hanyar da bidiyon da komi hanyar facebook kuma ƙarƙashin wannan akwai ɗan uwa wanda yake ɗauka ta hanyar wannan sadarwa ya ce don mai buƙatar bidiyo kin duk karatun da aka yi a wannan azumin zai tuntuɓa ta sai gama shi da shi zai iya samun duka darasin da aka yi a nan a wajen shi malam Usman insha Allah sai dan uwa yake cewa azumi ya doka ya sha wuya sai ya tarki bulaguro dai sharuwa Yeah. gaskiya lalle za a ba shi uzuri ya sha biya hatta kai zai ciki bulaguro don sha ruwa ɗan uwa allah ya san darurarka amma matuƙa da abu an yi bulaguro kasan hanyar kasan madogara gaskiya tun da bulaguro an halitta ba shi sai bulaguro kaza bulaguro niyya kaza ce bulaguro ne an ba da dama shi yanzu allah ke shi kuma wannan yake cewa asara ce ma'ana sata aka mishi to sai ya je wajen dan duba ya duba mishi subhanallah yanzu tambayar da yake yi wannan duba mai da aka yi a lahira za a iya bashi wannan abin da aka sace mishi na iya magana a takaice ya yi nadama akan mas'ala ta duba shi ne maganar shi to yanzu tun da ya saba ma Allah akan wannan abin da ya bace zai samu abin shi shi Allah subhanahu wataala baka gaba awo mizani akai abin awo bi akai nan lada nan zini kuma mun karanta a baya Allah subhanahu wataala ya bayani ba a shiga dan aljanna bai shiga aljanna da wani haƙƙi na dan wuta akan shi ko da dan wuta ne sai Allah saka mishi kenan sataka an saka kanka ko da me wannan sataka za a rama maka tabbas nan kai duba wannan kuma duba me bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je wajen arrafu kahin abu biyu ne ce idan ka je ka tambaya ko da baka yarda ba ya baka labarin zuwan ka wurin dan diba bayan ka sani kana asara sallah ta kwana arba'in shi hatsin zuwa dan diba wannan dan diba ya boka ba ko malam ko baka duk mai baka labarin abin da ya wuce na gaibu boka ne ko malam ne ko malam ne ko mai warki ne to ka je wajen ne baka labari na gaibu to ka je ma kurin ka tambaya kadai annabi ce ba ka sallar kwana uku yan uwa ba sai aka ta yan uwa nawa suke halaka haka ba sani ba wani arme ma zai sai ji malam a duba ma wani yarinya aboki arziki na ce haka zai mai wani kawace ko mai baka kawace wannan hadari ne babba ba wani wanda zai iya sani wani yarinya na ce muku wannan duk iya cikin yaudarar shidani da yaudara ta 'yan duba na cewa wannan a ce maka ba abokin arzikin gaba ce ba ko abokin zaman ka mace ba kaza kaza wannan gurin ƙarya ce da mara ce zama da mai ko ta boka ne ba mai sanin wannan alkhairi ne ba alkhairi Allah kaɗai sani kurin kai istikhara tsakaninka da Allah subhanahu kurin ka abin da ke wajibi kanka an kadiba shi ma wannan malamin da ya kadiba mace nawa armaziki dewa an duba ka nawa su armaziki suke inda san san da alheri abin da ya ke kwaso kenan kurin shirme dama da mara ce kurin ba mai sanin abokin arziki yan wala na abubuwan duka na ce mutum buge-buge ne daga ciki akwai alƙalin ma akwai duba aka ce akwai ƙasa ƙasa mai ƙasa yan wadda ake malamai na alhamdulillah allah gawar ta mai don abubuwan damu sun su kayan allah sa amfani suna mai ɗan ƙasa ƙasa suna ce a ramar kitabun ramar duk ta yi ne wasu malamai suka yi ɗan tsubu bule musarawa kuma tare magarba sai aka yi littafi na aka yi babi misali gidan daya da gidan biyu gidan uku gidan kaza sai a kula ce dan yawaro gidan daya ya yi bayani kaza kaza kaza kaza ya samu gidan biyu kaza me suke yi duk ba dan kasa sai kurin furta banza ki ya furta ya furta ya furta furtu ne yake yi kurin zane zane zane zane ki kurin zane da yake zai gida goma sha in yazo duk da kurin rubuta ki in yazo ya tsallake da daya ya shahi da biyu na ɗaya shayi haka ke shayewa abin da saura a ƙarshe ɗaya ne biyu ne a ƙarshe sai rubuta da gayi in yi zo na biyu shi ma haka zai shayewa abin da saura ta ɗaya biyu ya saura sai shi rubuta ya aji su ne da nan yanzu in yi ƙare na ɗaya nan biyu ya aji su ne ya gama filisika filisika ya ƙare abin da ya samu sha biyu ne sha uku ne duk akwai babu su da abin da aka wuce a can da shi zai yi da maganar sunan za ka arama in ka babu duk abu ne kama kama ba abu ne ka taba za a misali misali ruqayya ko aisha sunan ilyas to a can litali suke litali kan tsubu alif ya daukan daya lam ya daukan 30 ya ta daukan goma haka ne duk kona kona harfi guda ne za a san mathematics kona harfi guda ya daukan litta kaza shifin kaza ya daukan litta kaza haka suke yi to a haka zo sunan Ilyas sunan Tusari Aisha aka ɗauko sunan agama nan goma nan talatin da aka samu talatin da biyar misali sunan na na talatin da uku ishirin da biyar sai a sai a gama abin da aka samu aka samu jason ne san sankanta ne san karanta ne karanta ne katurbe ne ta yi jibi zai fara dus aka zai fara dus abin da ya saura an a cikin aka samu da zai fara dus in a ce amfara ne an amfara ne shi kenan kuma bari ne an amfara ne an samu gina mara an mara ne ta ce kuma kada babu shi zama baka wani kai zama bari tsaro ba bari tsaro ko ke shi muku hukumunci tsakanin ku ba bari tun ba samu ba samu ba ba samu ba amfara ba amfara ne arme an ne mara kurun in ɗaya ne ko uku ne mara ce ba bari tsaro in hudu hudu ne ko shidda takwas a fara me ko shi ne haka ne wallahi ba na abu da kun shirme ne to irin wannan shi ne suka ce a yi amin ƙasa zai alme ta ta ce mai horon awa ce kuma ina tunan wani abu rikin ba mamaki ina cikin wata tahiya mun game da wani wata dattijuwa ta kai shekara tamanin da ɗan ɗan uwanta abin shi kashe hukana tana kawo magana ta ce yaro ya wanda jami'a wani malama wanda muka rita ne uwar ce da ƙarya ce ce da ƙarya take sai zan gama ta ce ubanka ta ce ubanka zai an uwarka aka je aka diba babanmu aka ce tsakaninsu babu alheri ba wata shi bacci wanka ta ce wanka ta waka da ya gani abu da kyau wata wata ala takata mun takata manu wata takata manu sai tsayawa za ka iya jina mutum suna magana ana gaba sai ta ce sai aka ce babanmu babu arme can babanmu shugun babanmu ya ga ya karkata kuna arme yake su arme ya ce kai malam miza ma miza ya ci kullu to yanzu wallahi a nan garin wata ke magana wallahi kowa ya san fahimkin tana cikin fahimkin da Allah ya ma albarka a garin wallahi ɗiyan matar da ɗiyan wanda aka babu arma wallahi Allah ba su juriya kuma Allah ba su arziki wallahi a nan garin dan na ka ambata gidan wallahi ka ji dama ƙarya ce ka tsohon inda ya kai kuma ka ce ƙarya ce tsohon ce ko a yaran kuma da arman lahiya lau Allah ya ba su juriya ta iya kuma da dukiya ƙarya ce da mutum wallahi shirme ne to shi ne ka kenan to ka je ma wajen shi ka ce diba maka manzo Allah ce ba ka sallafa na rabbi ki je ma ki ce a duba miki wani jinin ka bai ki shi ki kota ya abokin zama da ka je ma tashin harko ba ka sallafa na rabbi kuma manzo Allah ce zai ce idan kuma ka yarda da wannan abin labarin da ya baka na gaibu ka kafa cin alqur'ani illa an wa almuhim wani ayi gaugawa tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala maza da mata duk mai zuwa jin dan duba ya buga maka kaga ce kai kai yanzu to ka tuba ga Allah kun shine kun abin alama aya 75 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا أقسم بمواقع النجوم الله سبحانه وتعالى yana rantsuwa da masabakayya tunan mawaƙin nujum malamai magabata suna saɓanin meye mawaƙin nujum kamar ibn abbas samu ruwa zuwa ga ibn abbas iya fasar cewa wurin da aka saukar da alƙur'ani jumlatan wahida bit'in zaki wasu muhiyar jamhurin malamai na tafsiri hatta na magabatan hasan basari suka kada suna ga cewa ta kuma ibn jira tabari abin da ya zaba kenan shine kusa da ayi zahirin aya cewa mawaqi'in nujum yanda aka amji abin zahirin lafazin cewa Allah yana rantsuwa da abin da yake so kuma menene Allah ya rantsuwa da masabakaiya za mu ce orbitikin wuraren da turmamu ana karantar da kai su ma suna da mawaƙi ko yanda rana ko duniya ko wata ke da mawaƙi mawaƙi nujum su ma akwai nasu kowanne akwai wuri da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora shi kuma wanda yake tahiya a cikin shi wani abu ne a jamhur kuma ilmiyan a zahiri ɗan adam iya Allah san ɗan adam hanyar gano wannan al'amura duk girman waɗannan wannan kullum idan Allah ke rantsuwa da kaza tabbas akwai wata aya ta Allah a ciki abinda mutane masu ilimi ke da ajabi kwarai ya yi abin ƙwalwarsu duk girman wai wannan halitta ta turmamuwa amma abin al'ajabi ita ma tana da unguwa wurin da take shakatawa take kai da kawo ba ta kariya da kowace wannan a ilimin cewa da abin iya samun saman sanar da kai da girman allah da girman halittar saman kurin abin girman ya wuce ƙwalwarka wa amma duk girmanta ita ma tana da ƙwalwarka kuma dibimilarka dibimilarka wata mamu dibimilarka su a sanar su bahana kwarar kuma kowace tana da wurin da take zagaya ita gaɗe take shakata wata wani iya sanar ka akwai abin iya da girman gaske Allah ya yi mutane ta sama kwarai ana magana da saman duniya kwarai akwai aya tabbas ta girman Allah Allah yana rantsuwa da masabkayyar turmamu kuma wannan wasu na kala za'ida kaza baka duk lace tana da ma'ana kalamun arab suna kawo duk abin da yake korewa ko abin tabbatar da rantsuwa da kakar mallakin wannan ba dan mota kore bane ba tabbatarwa ce tabbas abin da yake haka ne Allah subhanahu wata'ala bayan ya rantsuwa da mawaƙin nujum masabakayya na tattauraru yace wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim wannan rantsuwa da Allah yace lalle rantsuwa da mawaƙin nujum lalle inda kun san aya da girman lamarin lalle da kun san rantsuwa ce mai girma Allah ce innahu jawabin rantsuwa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun na'am wannan rantsuwa da Allah ya jawabu rantsuwa Allah ce innahu laqur'anun karim shi wannan littafi da Allah ya sabkar da shi gare ku abin karantawa ne mai iya karkaramci mai karamci mai kima fi kitabin makanu a cikin wani littafi tsararre la ya masu illar mutaharu ba mai shafar shi sai masu tsarki in wannan masa'ala take zawa ta shin wannan aya tana magana da shawar alƙur'ani ita ce aya mai bayani akan shawar ƙur'ani ya da arwalla a nan duk magana take zahirin aya cewa Allah iya magana ta girman alƙur'ani innahu da ƙur'anun karim sai ce fi kitabin makanun abin karantawa ne mai karamci a cikin wani littayi tsararre sai ce la musu ba mai shahon shi nan ƙa'ida ta larabci mai suke cewa abdamir ya riju la aƙarfin mazakur damiri iya komawa wanda aka ambata na kusa mai suke ce a misali a hausa da musa da zaidu sun shigo sai na bashi ko na bige shi ita ne da musa da zaidu sun shigo sai na bige shi ƙa'idar larabcin babu wata ƙarina za a diba wane ne a ƙarshe cane musa da zaidu sun shigo heli bige shi ƙadar larabci da zaidu ne shi ne magana ta kusa bigewa to ƙadar larabci aka magana aka damiri kaza kaza aka yi aka ce aka damiri kaza irin wannan damirin don ta aka yi shi abin karantawa ne mai tsarki a cikin littayin tsararre ba mai shawar shi waye kitabun makanu littafi ɗaya ne shi ake magana ba ana magana akan dole mafus akan qur'ani ba ba shi kan shi qur'anin gaba ɗaya ana magana shi qur'ani kan shi iya cikin wani littafi tsararre ke wannan littafi tsararre shi ne ake baka labari ba mai shahon shi sai masu tsarki ba ana nema da alqur'ani ba ne wannan wajen jamhur malaman tafsiri kan damirin tsarin haka ne ya zo ba a kwatanta wannan aya tana magana akan hana taɓa ƙur'ani ta wannan aya bayan haka sai suka ce bayan wannan abin da yake ɗauka haka to da aka ce illar mutaharu lamun himar tsarki da wanda musa abin da muka ɗauka da yawa ba haka bane ba to da aka ce illar mutaharu a nan ta aka yi arwallah ta kai ta kai ilmar ta waje una ta yi kuta yi kun himar tsarki tsarki iya ɗaukar a ce misali sai wanda yake bai da janaba ko ana ni sai musulmi ba kahuri ba da Allah ce ina mana mushriku na najasun mushriki shine najasa mu'minin tahirin misali wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam iya magana akan cewa abin da suke ba da ƙarfin mushriki shine najasa mu'mini bai zama najasa a rafin al Annabi sallallahu alaihi wasallam iya cikin tahiyya a cikin Madina sai suka gamu da Abu Huraira ta yi bisu ana ta iya halin zana ji ba ya gaba abu hurri da sulmi daga lokacin da tarba ban kwana lahiya aka ci abin ba ta kace ga mu da aka da zuwa kuna ga ba shawara kun ga ka da ka ba shawara a ya rasulullah azil muga mun da ku ina da janaba ne kuma ina ke kyamar tahiya da kai ina da janaba zan ce abu abu hurri ce abu hurri alhamdulillah ne tus mu mun tahi da ban da mu ne kuma dan da kan janaba to janaba shi kaza kaza kaza kaza kaza ah la la in wala kullu hal wannan aya eh kuma khabarin ne ji ya dokan ya dokan hali ai labari aka bada ba sai da masu su ba kai shafe shi ba a labari ne aka bada na wancan littafi an ce kamar aka ce kiran ba ci bi aji safara kiramin barara mala'iku su kada suke kaiwa ga lil mahfuz ko magana kenan wannan dai aya batta doka akan ana nin taka qur'ani ala kullu hal shi albani rahimahullah cikin tamam minna ya kawo mas'ala ta wannan aya ba ta ɗaukan shafar alƙur'ani ya ce sai dai a nemi taɓa ƙur'ani a wani wuri daban ba a wannan aya ba akwai a cikin hadisai sun zo da dama masu magana lamisul ƙur'an junub ko magana mai janaba ko mai haida da an kama gano ya ce gaba ɗaya duruwa yadda ta kawo taɓa ƙur'ani hankali ƙur'ani game da arwalla ko kaza kaza ce ba ɗaya mai isnadi ingantacce duka babu ya ce ruwa ɗaya da take da inganci lamisul ƙur'an da tsahir ba mu sha ƙur'ani sai tsahir tun ba ɗayar iya koma ga wannan ayar ɗayar ya ka ce ta ka arwalla ta ka da janama ta ka yi musulmi duk ayar tana nan a wurin da da ce har yanzu ba mu da wata aya ƙarara hadisi ƙarara da yake magana sha ƙur'ani he da arwalla duk wannan fahimta ce babu nasi ce ƙur'ani sahihi zai ƙarƙashin wannan ya kula ta cikin magana ya ce don haka ba mu da madogara da za mu kawo ta wannan aya mu ce taɓa ƙur'ani sai da arwalla babu illa abin da yi kurin abu ne mai kyau a yi arwanda amma a ce babu rabata ƙwararren babu da madogara ta aya kwa hadisi babu magana ke shi yake cewa baratun asali a kayan albani na mawalla imamu shokani wanda karanci haka wanda imamu shokani haka wannan cikin subul salam haka irin a dama dai malamai sun yi magana kan yinsu akan cewa bara'atul asaliya tunda ba mu da madogara ƙwaƙwara nasu ƙur'ani ko suna da ya ce taɓa ƙur'ani he da arwalla kirbin ya haramtawa ba madogara haramtawa sai dai a yi arwalla shi yi amma ka ce ba an taɓa ba wannan ba ka da madogara ƙwaƙwara ƙur'ani ko suna haka albani yana falata kin cikin tumar minna haka imam shukani haka imam sana'ani cikin tubar salam ta sauran malamai da masu tashi magana al'almuhimmu dai wannan aya tana ba mu labarin ƙur'ani ne iya nan a kare kuma aka ce ƙur'ani daban aka ce musa hafi daban ƙur'ani daban a nan sallallahu alaihi wasallam yana raye babu musa babu musa ga da aure babu nabi yana raye babu wuri guda da ce ga ƙur'ani ga wata daga kaza bakara haka za aya kaza aure guda ko aure sa bai ke wannan aya kaza wannan zai bi a wajen shi haka sai a rubuce annabi yana raye da abun kur da ka yake aiki babu ƙur'ani gaba ɗaya a gamun ɗin namu da muke na yanzu wanda aka lokacin abubakar ka lokacin usman aka gara abin da aka yada aka yi musu haku ma da kuma ce ƙur'ani shi sa manzana kan iya ce da kuma ce a kana iya ɗauka taɓa izi ɗaya amma ba Allah ko izi biyu wannan bayani ne annabi ya ce ƙur'ani kullum ƙur'ani ko a sun ƙur'ani ba bambancin ƙur'ani gaba ɗaya da izhi da aya ku sun ƙur'ani in har ba an taɓa ƙur'ani ba da to ba ba ta izi ɗaya duk ɗaya suke a shari'a don haka almuhimmi da yanwa magana babba abin da ya yi a yi arwalla a taba ba ka da arwalla ka bukata kana iya karanta ka sai balle mai karatu wallawa ita dai yanzu ayar tana muna magana akan matsayin alkur'ani iya nan ya ce innahu la qur'anun karim abin karantawa ne mai karamci mai kima fi kitabin makanun a cikin wani tayi tsararre manabir mafus la ya masu illa mutahharun ba mai shawar da wani littafin ba mai taba shi masu tsarki tanzilun min rabbil alamin tanzilun min rabbil alamin afa bi hadha al hadith antum mudhhimun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadhibun tanzilin min rabbil alamin wannan qur'ani sabakakke ne daga ubangijin talikai gaba daya Allah shi sabakar da shi afa bi hadal hadith antum mudhinun shin zubai da wannan magana ta Allah ma'ana qur'ani wannan magana ta Allah kuke kare taswa ko kuke musu akanta wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun na da zargi shin yanzu bayi za ku mai da arziki da Allah ya muku maimakon ku gode ma Allah na arzitar da ku da ya yi amma kuka mai da godiya ta koma ƙayyatarwa na an ce abu ne na in kayi son in kayi da Allah ke kan wannan halin nasu na ƙaryatar da kurushin godiya akan ni'ima ta Allah da ya musu da yawa bayi ci gaba فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون na'am na yanwa kamar daga ibn kasir ya kawo mas'alar meye wata irin karetawa suke su a wancan zamani suna dangana samun ruwa ko rushin ruwa dalilin tauraruwa kaza ta tsaya shi yasa aka samu ruwa mai yawa dalilin turawa kaza ta tsaya shi yasa bana ba a ruwa ba dangana samun ruwa da turmamu tahiyar turmamu wannan shine babban kawurce ma Allah da suke ko butulce ma ni'imar Allah su mai da ni'imar Allah zuwa ga tambamu shine kaza bayan wannan sai Allah subhanahu wataala ke cewa falawla idza balagatul hulqum wa antum hina idhin tanzurun na Allah subhanahu wataala yana kawo gajiyarwa ta dan adam ka san da cewa baka da wani iko ba ka wani abu da ka mallaka yake cewa mutane falaula idza balagatul hulqum me hana a lokacin da ana maganar rai iya neman huta ya kawo makogoro iya hafar haf ana hutar ko tana hutar rai a lokacin da rai ke wannan hali wa antum hina idin tanzuru a lokacin kana gani a gabanka babanka ne ɗanka ne duk wani masoyi kana kallo zai mutu شاشين قال لك كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وزن أنه الفراق والتفت الساق بساق إلى ربك يوم الدين المساق قال شيء إذا بلغت الحلقوم إذا بلغت التراقي تشي إذا ري يكاو التراقي من ترقوة وأنا أشينا مقوبرو مربوية دا دا دا دا إلجي wannan alama ce rai iya huta iya haf haf ya kalmo shine sama sama yake iya sama bai komowa yace wa qila man ra a cikin jiya daga ana cewa ina mai magani ana neman magani cuta ta zaki man ra an zama ka ce ina likita ina aje likita ina majar amma kamar ta iya a ce ina takatara shi ma sun sun ga mu yanzu a ce ina ana masu specialist aka biya ni dare duk wani ake nema wani mun kai mutum kuna man rab Allah ce wa zanna annahu al-fira shi wani bai cewa a kawo likita a kawaye shi wanda bai shafa Allah ce wa zanna annahu al-fira shi ya tabbatar da rabuwar duniya ta zo ya tabbatar da ta kare shi ne Allah ya ce wa antum hina idin tanzurun kuna kallo a gabanka ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون Allah ce mun yi ku kusa da shi ku ne ba kwa gani shi iya ga abin da yake gani a nan ne yawa ruwaya ingantatta sabu sunan ta albanin cikin a kabitan da ka ruwaya ya jero sinadin na a lokacin nan shi mamaci mazala ce idan mai imani lokacin shi duniya yayi Allah subhanahu wata'ala yana sabkar da mala'iku na rahama bidul wujuh za su zo suna haske mutum ba su iya gani ba iya gani za su zo cikin kyakkyawar kaba suna haske fuskar sa farin tas za su zo da kafar min akafa na janna da lakawun aljanna wannan ka haifa mala'ikan mutuwa zo da haka shi wanda kwanan shi kare idan ya diba yana ganin su ku ne baka wani iya gani ya ce suna iya ganin su suna nan sai malakul maut wanda allah ba umarnin ɗaukar rai zai sabko shi in yi zama zana ce in yi sabko kibtawar ido a kare yana sabkowa kun yi ɗauki rai iya ɗauka manzana ce iya ɗauka zai meka hannun waɗannan mala'iku ran za su sa a cikin lakawani daga cikin lakawanin aljanna su yi Allah sa zai muza ma hakan ya ce suna rihewa za su yi sama shi ya shaka ya ƙare tun ya ƙare shi ba ya ƙare idan suka yi sama da wannan ran tun saman farko su nemi a buɗe mala'iku 'yan barka barka ran waye wannan mutumin ƙware bawan Allah na ƙware mala'iku suna mace barka barka bawan Allah na ƙware sun san don wasu ka zo da shi mutanen ƙware ne haka har sama ta ɗaya har ta biyu har ta bakwai iya samun barka daga mala'iku na rahama ta kuma Allah ya ba da umarni a maido garan kuma cikin kabari ana tada shi tambayar horku man rabbuka a nan ne Allah subhanahu wataala ke cewa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yajidu Allahu zalimin wa fa'alu ma sha anan idan mutumin kware ne nan ba ana ne ba kai marcin Qur'ani ne hadisi dubu akan ka Qur'ani akan ka idan kai mutumin banza ne ba haka ba nan a nan mutumin kware in kai bawa ne na kware ba na karanta wai zamatul abudu bane ba ko shi ya wai karanta zamatul abudu shi kina kare ka karanta zamatul abudu kun kai kare a ba karatu bane ba alakar bawa da Allah mutumin kwarai idan kai mutumin kwarai ne suna ma tambaya man rabbuk zan da Allah zai tabbatar maka da wannan kalma matabbaciya rabbi Allah addinin annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam addininka musulunci zama tambayi wannan ana ma kana bada amsa ana tambaye ka kun kana bada rufin amsa da ka ƙari za su ce ka zama na cikin aminci cikin rahama ta Allah an ce a nan mai imani Allah zai yaro ta kabar za a gara mai gidan shi na aljanna da duk ne za a gara mai shi zai ta rabba a ƙimin sa'a Allah ta rike yamma eh a yau wacce abin da ke soke wacce nima da ke soke shiga wace nima da agwada mishi soke kai can da ta nabi aqimu sa'a a ta da kiyama a ta ya hakuri ba lokaci ne ba ya hakuri ka zamna cikin ni'ima da rahama ta Allah daga nan iya cikin rayuwa ta barzakhiyya cikin ni'imar Allah wannan bawon Allah amma kishiyar haka idan mutumin banza ne shugaban manzo Allah ce idan lokaci yayi mala'iku na azaba za su sabko su ma madarbatar cikin kama muguwar kama da kawai wuta in yi jiba kun suci gani tashi hankali iya gani suka gani ya san taba shi ya hanga nan ya hanga nan kun suci gani iya nan sai ga mala'ika na mutuwa mai ɗaukar iya sabkowa zai cire wannan ran zai mai kashi a hannun wannan mala'iku za su ɗauka cikin hanci da kawai mai tsami mafi warin duk wata bunga wata gawa a duniya tsami kwa za su a ciki suna nun sama sama ta ima ba buɗewa za ci ina ba kowa tun daga nan ma sun sama ta ɓaci haka za a maido ran shi kuma da aka maido ran ana tada shi marrabu Allah bai bashi damar da amsa duk ilimin shi ina gangariya bayan samun wani karamar ina nan ina gangariya ana marrabu ha ha ha la'adari musani ba an ce a na malaka zai jirge shi da wata guduma na bace a bace inda za a buga ma dutse zai narke zai zama gari zai zama gari don ƙarshen ta kuma ta ba mutuwa za a jirge shi isa ƙara na bace wanda kuma maji zai sa ƙara in yi so a ce man na biyu shi ma ha ha la'adar musani ba a ce la'adar ka rasa ba ka sani mulka tambaya ba ko a mai jirga uku ne lakiyar shi wani a ta'almuhim malamai suna cewa bayan akwai mutumin mai imani mai sabo akwai kahuri gangare abin yawon ko mai imani inda mutumin banza ne ka yi ba da amsa ya sha kashi allah ke yi an ce a nan sai a buɗa mashi koma ta wuta zai ga a inda zai koma daga baya shi kuma zai riƙe allah ka kata da kiyama allah na tafi sa kata da kiyama dai ka shiga to haka tsaba wata ɗan alamin wani shi ne a lokacin da aka zo ɗaukar rai kenan shi mutumin iya gani abin da ke gani kudu ku gani wannan wajen ɗaukar rai shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza ahabba al-abdu liqa Allah ahabba Allah liqa wa za kare liqa Allah kare Allah liqa asha ta jara sallallahu kulluna la tahnu maut annabi ya ce masa bai akwai aisha wanda ke magana yace idan bawa ya so gamuwa da Allah Allah yana son gamuwa da shi haka idan bawa yake kin gamuwa da Allah wanda bukata shi Aisha ta ya Rasulullahi ai ba wanda san mutuwa san mutuwa ya Rasulullahi ba san mutuwa Aisha ce Aisha lamarin ba haka bane abinda ake ne shi mai imani idan ya zo barin duniyar ruwa ko kokara ka sai tsotsin mutum yace mai imani in aka zo kokarin shi kashar rayuwar shi ana zo mai ana gwada mai abinda zai shiga da nasu ƙurani Allah ya cewa innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah zuwa da ƙarshe Allah ce waɗanda a duniya suka ce su Allah ne kaɗai ubangijinsu tauhidi gangariya ba shi matsala ba matsala tauhidi kuma sunna sun mustaqamu suka tsaya inda aka ɗora su kan sunna ba bige-bige to ma wanda ya rayu wannan hali akan tauhidi akan sunna mala'iku wadda ce suna sauka wajen ɗaukar ranshi suna mishi albishir mu ne masoyanku a duniya hakanan alashara muna maka albushirkin ni'ima gidan aljanna da duk abin da ke bukata kaga shi da wacce ruwa ta bukhari muslim kai manzo ce idan bawa ya zo rabo da duniya za a zo mai da albushir in ya ga wannan abin da yake gaban shi na albushir yace a lokacin manzo Allah ce ba abin da mai imani ke so sai mutuwa ku ne kuke ina majar na gabatar na wane ne kuke fama kuna kai mutu a shi a lokacin da mai imani ba abin da ka tsohiyar mutuwa bai so ya koma an kare shi mai imani san gamuwa da Allah yake shi ne zana cike na wannan shi ne mai imani zai so gamuwa da Allah shi kuma Allah zai so gamuwa da bawon shi amma ce shi mutumin banza faji in zo rabuwa da duniya zai a gwada mai bala'in zai iski tun daga nan zai kyamatu mutuwa kwarai dan kuma Allah bai bukata shi shi ma na magana kenan shi dan shine Allah ya ce falawla idza balagatul hulqum me ya hana ku mutane lokacin da rai ya kawo mu kogoro ma'ana lokacin mutuwa na wani naka wa antum hina idun tanzurun kuna kallo a gabanka duk yadda ke san mutum ɗa ne uba ne wane ne kana kallon shi Allah ce wa nahanu aqrabu ilayhi minkum min kusa da shi walakin la tusun ba ku gani abin da kike gani ne ku ba ku kudu ba ku gani abin da kike gani ne Allah ya ce falawla in kuntum ghayra madinin falawla in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin Allah ya ce falawla in kuntum ghayra madinin kuma su inkari tashi ba mutuwa ya sabi yanzu sun ba ku iya yanda ba ku da ba ku da ba ku kanku ba yace me ya hana dan haku da wani abu dama me ya hana dan harku ba ku iya za ku kiya ko ku san makauta ta amalu abu hisabi an za ku guje ma hijabi mana hisabi in haku na iya guje ma hisabi gobe kiyama tarji'unaha in kuntum sadiqin ai zai mutu ubanka ne ko danka ko ko mata kana kallo da mutu riki wuya baka ce wani kai wuta sai Allah ta tarji una kuma da ramma kuma da ku shaƙi ku ce ku rike kai ku kai mutu ba ku iya kinan wannan shine tunda ba ku iya a mutu da zama ba ku a tada ba ku iya hana wai mutu kuna kallo dan gajiya wa dan adam in waye naka wanda shurari ina ga lokacin da wannan dan uwa mai kula shugaban kamar dan gote dan wannan gote ne abin da ta dan gote ce shi a duniya tun da ke a duniya bai ta gaba tashin hankali na mutuwa ne wanda shi ya ce mu a tsaye muna tsaye a muna kallo ce duk duniya da abin aka da ya bada a ce amma muna kallo ce da wanda babu aka wani wannan muna kallo kun yi mutuwa yi a duniya da gaban tashin hankali irin wannan jirgin kudi bai yi wani abu bai yi inda kudi ya da an bada ya ce muna kallo da ƙomu kun yi mutuwa yi haka ne ma haka ne abu ne ya kai na adam a takaice ke shi nan Allah iya gajiyar da ɗalan bai iya komi Allah ce to inda in za ku san duk iya komi mutane bayi kuke na Allah abinda Allah suke yi da ku gashi dai aya ce a gaban ka naka zai mutu kana kallo ya hutare kuma ko san hutare ce yake yi Allah ta kuma da tarji'una kuma da ramu in kuntum sadiq in gaskiya kuke ba kuku tashi ba ba mutuwa kenan kurin ka mai kauya kurin mai kauya ba ka iya kurin da adam me zai kan Allah ce فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم na'am ai mun muku bayani can farkon sura ta hara da kuntu a sojin salata ko kala uku ce ko to su za ta riya maka da waɗannan mutane kala uku sakamakon kowa ko a nan ta hara a tsaki ta ka tsakiya ta kazu karshe ta riya maka da makoma ta waɗannan guda uku sai ce fa amma in kana min al muqarrabin yanzu kenan wannan ana magana an kafin karshe na dan adam iyaka a ce iyaka mai haɗari ga ɗan adam iyaka mai haɗari ga ɗan adam ƙarshen duniya an ƙare rayuwa ta duniya kuma za a shiga sabuwar rayuwa ta lahira wanda daga nan abin da aka yi an ƙare a matsayin da ka zauna iyaka shi ba da ka haɓa to ya dace a wannan hali kurin garin da yake ciki fa amma in kana min al muqarrabin wannan bawa da ake maganar hutar rai ko barin duniya in iya cikin muqarrabin ya sabiqun mai kusa makusantan Allah mutum mutumin kware ne farauhun wa rihanun wa jannatun da'i shikenan hutu ya zo hutu raun hutu ya kare wa duniya ba a ce bakin halabin mu kenan barin duniya a ce iyakar jaraba mai imani dokar rai ita ce jarabawa ƙarshe wa za a wahata mai imani yana samun jarabawa wajen barin duniya to yanzu hutu ya zo hutu ne kuma warhana da dukkan kayan kamshi da za a ji daɗi a mulu ya ce da gidan aljanna in iya cikin mukarrabin ya ce wa amma in kana min ashabil yamin وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين na'am Allah ce wa amma in kana min ashabil yamin amma in ya zamanto ko da bace muqarrabin in dai wanda za a ba takarda ne a hannun dama an ce gama garin aljanna shi ma dai fa salamun laka min ashabil yamin zai samu sallama salamun salam daga 'yan dama mana mutane ƙwayar mala'iku da sauran 'yan aljanna amincin Allah an ci illa ƙilin salamun salam amincin Allah wanda kuma ƙarshe an ce salamun ƙaunar min rabbi rahim bashan ƙashen sallama Allah a salam kuma zai sallama gaba daga 'yan aljanna ya ce wa amma in kana min mukazzibin zalimin وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
Allah ce wa amma in kana min al-mukazzibin ad-dallin amma idan iya cikin layin uku kenan daga cikin masu kare ta suwa batattu dan wata ke son banza fa nuzulun min hamim za a shi kuma iya da liyafa ta musamman ta ruwan zahi wa tasriyatu jahim da konuwa da azaba ta wutar jahim ƙarshe dai Allah ce inna haza lahuwa alhaqqul yaqin wannan labarin da aka bamu na komar makoma ta waɗannan mutane kala uku wannan shine ainihin gaskiya ta yaqini wanda babu shakka karta tabbas haka za ta wakana da haka fasabbih bismi rabbikal azim ka ci gaba da tasbihi ka tsarkake ubangijinka kai tsarkake ubangijinka ubangijinka mai girma subhanallahi alazim wa bihamdihi ci gaba sai بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم na'am bismillahir rahmanir rahim wannan sura ko kuma ce karshen suratul waqi'a Allah ya umarni fasabbih bismi rabbikal azim amma ka umarni ne tasbihi da sunan ubangijinka Allah mai girma yake baka labari anan kuma sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard sun yi tun kayan gina kayan maka tun sun yi sama abin da ke cikin sama da ƙasa gaba ɗaya suna tsarkake ubangiji suna tsarkake Allah subhanahu wataala saboda cewa ai shi ma ɗan adam butulcin shi ne ko yadda shi ta sa yake yake wa Allah tarayya ya shiga mu Allah da wani a yi amma a sauran halittu ba wani wanda cikin kan gare mu Allah kowanne ya ci girman Allah iya tasbiti ga Allah duka gaba ɗaya mutum ne kullum da aljani suke barin inda aka ɗora su da haka abin da ke cikin samai da kasai suna tasbihi ko sun tasbihi ga Allah kuma Allah wa huwa al-aziz al-hakim Allah shine mabwayi ata al-aziz mai ba abin da gagara shi abin da yaso ke shi al-aziz ata mabwayi mai abin da yaso kuma al-hakim kuma yana komi a cikin tsari yana komi akan hikima da abin da Allah shine mai kyau ko da kai a wajen gaba da ba a shi ne mafi kyau Allah alhakimu ne yana aiki komai a wurin shi don haka lahu له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير na'am Allah lahu mulku samawati wal ard shi kadai bai tare shi ta lahu mulku samawati wal ard shi kadai yake bace maka shi nashi ne an ce mulkan wa khalqan wa abida duk abin da yake cikin sama gaba daya mulkin Allah ne halittar Allah ne bawa yake ga Allah lahu mulku samawati wal ard nashi ne mulkin samai da kasai kuma shi Allah yuhi wa yumit shi ke ikon shi ne mai rayawa kuma shi ke kashewa ko da kaga ai tsanin wani Allah haƙiƙanin shi ne mai kashewa kuma shi ne mai rayawa wannan iya daga cikin siffa ta Allah kashewa da rayawa mutane ai da musu inkarin da suke kashewa da rayawa bayan an mutu ba ta shi sai Allah subhanahu wataala a duniya ta hanyar wasu bayan shi masani sai ya aiko da wani manzo a gaban ku gashi dai kissa ta annabi Ibrahim alayhi salam wanda Allah ya tani Ibrahim a gaban shi ibrahim kan shi an san annabi mazala annabi Allah mazala ne khalilur rahman ne amma ki tarabi arini kafa tu da mata Allah gwada mun abin kariya mai su ayi a gaban shi gani Allah gwada mun da kake da mu tace ce aula mutumin ibrahim kai imani mana ba yace bala wallahi ne da mana kalbi ibrahim ce Allah gwada mun da kiraya ba as ibrahim kai imani yace Allah na yi imani amma ina so in gani in karin mutuwa a gwada mishi a gani zai yaya ake abu kashi a gaban shi Allah subhanahu wata'ala aka ba shi dama da ce tsuntsaye ba ɗaya ba biyu ya gama ya cirmiri aka gama aka cakuɗa aka cakuɗa bayan an yanka bayan yanka ma aka cakuɗa wuri guda a ce birane kuna za abin da za a yi misali tutsu biyar aka ce ka ɗauki kowane kodin ka raba abin da ka cakuɗa ka tsuntsayen an yanka an kashe an cakuɗa aka ce kodin ka yi masu biyar ka yi masu biyar yake a cikin biyar ke tsarsu da sun gada ko a cikin kira guda ko kira guda ga shi nan da an tafa su biyar wuri guda ta guda an yi wasu biyar amma kuna ce ka kira guda ta ya ce na ka sa'a ka kira na biyo shi a cikin kira ɗaya kuma kana kira ɗaya kana kallo nan ya taso nan ya taso ga sai gamu a gaban shi ka gamu tsuntsun da aka kira ya gamu ya zo kuma ga shi iya dare da kuma kowanne hedewa ne a gaban shi ya ce Allah ba san kai nuku da aka komi ya gaɗe zarɗe shi ya gani da idan shi diba wannan zakta ozair wani shima Allah cikin makar alaƙar labarin shi wanda wata zuwa bulaguro zuwa wani gari aka da kiran shi ko ya mutu aka aka amshe shi na ta amu shekara ɗari aka amshe shi bai tashi ba ai shi ma me Allah da kiran shi Allah muna mashi kurin ya zama na yake tunanin ko yanzu wannan garin mutane sun mutu wannan yoshi za su tashi shi iya al'ajabin mutu wannan bayan an ta an mutu wannan kuma akan da tashi ne ba mutuwa Allah ya dauke shi shi ke na shi halar ta haifar jibin ya za shi kamar gona ne kuyi mace aka yi ta nema Allah bada idan kowa ba wanda gan shi iya ko ne mutu kowa duk aka aka mutu kamar shi kai ɗari ɗari wa aka yi an kare shi ga kuɗin shi karfa jibin kan ba an kare neman shi annan kana kuɗin shi karfoki ko ya manta an kare kuɗin wannan ga kamar tabbaci ya kwanci kenan ga kamar tabbaci ya tashi gona bace har yau shi kenan kurin nan bayan shekara ɗari kurin Allah ya tara shi kurin ya tashi gashi kurin ya wanga ya wanga ba tun da shi kwata da ce a ni na kwana ɗaya ko kwana ba muni dai aka ce a bawan Allah shekara ka ɗari a nan ɗari ce ɗari aka ce yanzu zan shi gona da ɗan horon shi ɗan horon shi da abincin shi a cikin ɗan abinci aka ce da farko da abincinka abincin da ya zo da shi a talamata sana yadda yake Allah ya gardan abincin kana tarmusu tarmusu shiga kwana ɗau awa ba ta katarar abincin za ce yadda yake abincin yadda ya zo da shi ko ɗanɗanan ko huci ko wani ba da canza intact yadda yake haka yadda yake wani abincinka yadda yake ga kan gaƙi yanzu kuma jaki riba ga jaki na can kashi can aware can aware kashi ɗaya na jaki Allah ya bar kashin yanzu a ta jaba jikinka iya kallo kashi can karab karab karab karab a gaban shi kashi kafe gamu iya kallo aka libe shi tsoka aka busa mai dashi tsaya a gaban shi ce allah kai mai gudu aka gwamna allah guda mutum ga isa da sana a zo kabarin wani an san shi wani ya mutu kwanan wabe da bari zo a gaban da ya adda ya tashi ba ya tashi bai koma irin yan ruwa ido ya koma gida cikin yaran shi an san mutumin ya dawo cikin ya cika da rayuwa kuma bayan mutu shi mutu kin Allah mai iko ne kan raya ba mutu mutuwa ya raya ba mutuwa Allah mai iko ne ya bada ya bada bayi a gaban su lokaci Allah kai gobe insha Allah gobe za mu rinse za mu kare ba insha Allah mu ba sarka muke da za ka yi zai insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh